ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسأل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا أموى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 ليلة وتن ذو الحجة هجرة مايكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace da sha shidda da watan shidda shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin tafsirin karimin rahman mai tafsiri kalabil mannan muna cikin suratu ala imran mun tsaya je daidai aya ta 112 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 113 Allah ya ce dai su sawa'a min al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun malai yace lamma bayyana ta'ala yayin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana al-furqa al-firqat al-fasiqa wato bangare waɗanda suke lalatattu min al-kitabi daga cikin mabuta littafi fasikai cikin mutanen banza mutanen wuri a cikin su wa bayyana af'alahu kuma Allah ta'ala ya bayyana ayyukansu wa uqubatihim kuma Allah ta'ala ya bayyana azabobin da Allah ya yi musu kama kaman da Allah ya musu daban-daban bayyana hahuna to anan cikin wannan aya kuma sai Allah subhanahu wataala ya bayyana al'ummatal mustaqima al'umma madaidaiciya al'umma mai kakkiya al'ummar da ta miƙe a kan bin Allah subhanahu wa ta'ala, wa bayyana af'ala kuma Allah ya bayyana ayyukansu, wa sawaba kuma Allah ya bayyana irin tukwicin da za su samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba akbara sai Allah ya ba da labari annahum la yastawuna indahu cewa lalle su ba za su zama ɗaya a wurin Allah ba. bal bainahum min al-farq azakaninsa akwai bambanci ma la yumkinu wasfuhu wanda siffanta wannan bambancin bai yiwa ma abin ya wuce a tsaya ana bambanta tsakanin waɗancan mutanen banzan da waɗannan mutanen na kwana fa amma tilka ta'ifatul fasiqa amma waɗancan bangaren waɗanda suke fasikai malalata mutanen banza faƙad maba wasfuhu siffarsu ta riga ta wuce wanda Allah ya ce walau amina alul kitabi la kana khairan lahum minhum almu'minuna wa kathirun minhum lan yadurrukum illa wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتنا ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan sifofin su riga sun gabata wa amma haula'il mu'minu amma waɗannan mu'minan da Allah subhanahu wataala yake magana su wa qala ta'ala to sai Allah ta'ala yace minhum ummatun qa'ima cikin su akwai al'ummar da take tsaye akan addinin Allah ai mustaqimatun ala dinillah ta tsaye akan addinin Allah ta ba hanyar da Allah subhanahu wataala yake so su bi qa'imatun bima alzamaha Allah bi tana tsaye da abinda Allah subhanahu wataala ya tilasta mata tsayuwa da shi minal ma'murati na abubuwan da Allah ya bata umarni ta aikata wa min dalika daga cikin wannan qiyamuha bis salati tsayuwarsu da yin sallah yatluna ayatin layi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a lokuta na dare lokutan da suka fi kowane lokaci kwanciya hankali da natsuwa shine lokacin dare lokacin da ba wanda za ya kira kai ma ba wanda za ka kira ba wanda zai gwangwasa maka gida ba wanda za ka gwangwasa ma gida kowa ya wace kowa ya shiga gidan shi inna na shatan laili hiya shaddu wata wa aqwamu qila lokacin dare yafi kowane lokaci dacewa ganawa da Allah subhanahu wataala kuma kai ta yin abin cikin natsuwa ba karan mutuna ba karan motoci ba karan komi ba yara gida kowa ya yi tsit wataƙila kai kadai ka tashi a cikin gidan kana ganawa da Allah subhanahu wataala to a cikin su akwai waɗanda suke tashi cikin dare suna karatun ayoyin Allah a lokacin dare ma'ana suna sallah domin a cikin sallah ana karanta ayoyin Allah wa hum yasjudun kuma su suna faduwa suna sujada wa hadha bayanun li salatihim wannan bayani ne Allah subhanahu wata'ala yayi game da sallar sufi auqatil layli a cikin lokutan dare wa quli tahajjudihim da kuma tsawon kiyamul layli da suke ibada ta dare wanda ake ce mata tahajjud wa tilawatihim likitabi rabbihim da kuma karatun su ga littafin Allah subhanahu wata'ala mahadicin su wa idharihim al-khudu'a da kuma fifita dukawa da suke ga Allah war ruku'a da kuma fifitawan da suke marku'i was sujuda lahu da kuma sujada ga Allah subhanahu wataala an bari sujada a nan wurin amma ai ba a yin sujada sai an yi ruku'i kuma inda wani lokaci ga Allah ya faɗi ruku'i shi kadai warkaru ya baki wani lokaci kuma sai Allah ya ce irka'u wasjudu wabudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun sai Allah ya hada su wani lokaci kuma sai Allah ya bari sujada ita kadai wasjud waqtari kai sujada kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to duk lokacin da aka ware guda to gudan ma ya shiga ciki kuma tsayuwa ma ta shiga ciki dan ba ka zawa kawai daga sallah ka ce Allahu akbar kawara da rukui saboda Allah ya ce warka umar rakina an wuri Allah ya ce wa qumu lillahi qanitu ku tashi tsaye kuna masu da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala ko kuma kawai ka zo ka fada kai sujada to duk cikin mutane an samu wasu an samu wanda za a yi tsaye kawai sallan shi daga tsaye ne in yaro Allah sai ya tsaye ya gama sai ya tafi shi an samu wanda kuma da ya zo kawai haka yake Allahu akbar ya ɗin da za a yi tashi da shi wani kuma yana zuwa sai kai goshi kasa da sujada yake fara da ita yake kare da ya gama shi kenan sai ya taso tashi da shi an samu kuma wanda daga tsayuwa sai sujada an samu wanda daga tsayuwa sai ruku'u to sallar da ta dace da sallar da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ita ce sallar da ake matsayuwa kuma tana da farawa tana da karewa tahrimu har takbiru wa taliluha har taslimu haramata shine Allahu akbar karewarta kuma shine assalamu alaikum to wasu ba su fara sallah kawai da mutum ya rona sai kama dumuma ba ta da farko kuma haka za a hita daga cikin ta ba ba karshe haka za ka samu wani wanda za a yi sujada din da ya taso sai tashi ta yi shi ba sallama ba kabbara ba komi Allah kiyaye duk wannan yana faruwa ne sakamakon rena malamai da wulakantar da su da cin mutuncin malamai da risin sanin darajar malamai da an san darajar su baya da za a ce kai baka san komi baka ce kuma da kanka za ka koya ma kanka ibada bai yiwa ba abin da ka sani amma kuma ka ce malam ya yi kaɗan ya koya maka ibada wadda ka kai za ka diba ka samu ƙur'ani wanda aka fassara shi da faransi ya ka diba ka yi makanka bayani kana yi kana ce na haka ake ko ka samu wanda aka yi da fassara hausa ka je ka zanna ka tun daga farko saboda ka yi karatun hausa tun daga suratul fatiha min al-jannati wan nas kai ce ladda ka kare sai ka ce alhamdulillah yanzu ka san qur'ani gaba daya ka san banna ke shi qur'ani ba da haka aka fassara shi ba Allah ya aiko malaika jibril shi wurin annabi ha qur'ani yana da malamin da ya koyar da manzo Allah shi to da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da almajiran da ya koyar to ka kenan abun dole sai an koya maka kuma ka yarda ka gamsu ka yi imani da malamin da ke koya ma karatu cewa yana koya maka littafin Allah ke da to yayin da aka yi watsi da wannan aka ce basu ma iya ba ba sani ba to shikenan mutunan da tun ba haife ka bai ke karatu ya san fassara ya karanta tafsirai daban-daban amma yau karanta ka ce mai bai iya ba ka ce mai jahili ne da bugagge ne bai sa abin da yake ba to ina ba ka tahiya to sau da ka kowace irin shigantaka ma sai dai ta faruwa cikin al'umma in dai ba girmama malami ba baya darajar da Allah ya ce a bashi mutum Allah na ci inna mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama lalle likita ba zai maka aiki da kyawu ba in baka baya girman da ya kamata ka bashi ba in ba ka aiki da nasiyar shi to ba za ka samu lafiya ba kawai yawa in ya baka magani ka ji kana hitawa daga ɗakin likita kawai ka kawai tsari shi ka dalla kawai shi za ka samu lafiya ba za ka samu lafiya ba yamma allura ya ce kuma ga wasu makwayin magani yanzu ka je ka sha biyu da rana ka sha biyu da yamma ka sha biyu sai kawai sai ka watsar da su ka cika da Allah ke rishi to ba za ka samu lafiya ba insha Allah me yasa ka yarda maka allura to ka yarda da maganin da ya baka mana to haka ma malami idan ba ka aiki da maganar da malam zai gaya maka malam daraja gare fa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadi ulama malamai suke jin tsoron Allah يرضى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله هنا دغا malamai da darajoji daban-daban kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wadanda suke da ilimi suna daidai da wadanda ba su da ilimi wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yadi ila siratil azizil hamid waɗanda aka ba ilimi su ne suke gane cewa abinda aka ba ka ɗin gaskiya ne su kada suke da wannan al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to Allah yana sanar da shi addinin musulunci Allah ya sanar da shi kuma kai ka ce a bai sanar da shi ba bai sani ba ya kenan kaga halaka ta tabbata ga mutum a cikin addinin shi to Allah kiyaye mu za ka dai dole ne in kana so ka ce iko a cikin addini to a koya maka kaka koya maka komi mutum ya yarda a koya mashi amma banda addini mutane ba ruwansu kowane bangare muna iya tsayawa a koya mana abubuwa na ci gaban rayuwar mu amma addini ba wai na ce ga haka muke ba masu irin wannan ɗabi'a ba za ka taɓa ganin su ba kawai ka ga mutum ya je gidan rediyo ce lahiya ce ya zo yana bayani a lokacin da ake labaran faransanci ne ya ba don Allah zai ce yana da wata magana akwai game da abubuwan da suke faruwa cikin duniya akwai magana da muke su da wani harshe ce da faransanci ko dauki murya ta da yawa wani taba koyo ba da Allah yana yi wa ko ce mai aka yi zo ga miliyan ɗari za a ba shi yawan nan bayanin ba ya amma sai addini rayuwar duniya rayuwar banza ta banza da wani wanda ba ta da wani matsayi ba za ka iya mata wannan kucan ba amma addini ka yarda addinin Allah wanda Allah ya halice ka domin shi to kaga akwai matsala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ma buta littafin nan mutanen kirki a cikinsu suna imani da Allah kuma suna imani da ranar lahira ai ka imanin mu'minina suna yin imani kamar imanin da masu imani suka yi imanin imani cikakke wanda yujibu lahumul imana yana wajabta musu imani bi kulli nabiyin arsalahu da dukkan annabin da Allah ya aiko dukkan annabawa mai imani imani yake da su gaba daya kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kowa ya imani da Allah ya imani da littattafan Allah kuma ya imani da manzannin Allah wa kulli kitabin anzalahu Allah kuma imanin da yake wajabta musu imani da dukkan littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ga annabi ko manzo daga cikin annabawa ko manzanni Bana imani yana sa ka yi imani da dillita taban da Allah ya saukar da su kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi da'a ga Allah shine kai imani da littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa imanin ka idan bai kai ka zuwa imani da littattafan da Allah ya saukar ba to ba imani bane dole ka yi imani da dukkan littafin da Allah ya saukar da shi ga annabawa wa khussal imanu bil yawmil akhir anan sai aka kebanci imani da ranar lahira shi kada Allah ya faɗa yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba ba ce yu'minuna billahi wal malaikati ba wal kitabi ba duk ba faɗi ba wal nabiyina ba kawai wal yawmil akhir aka ce me yasa aka kebanci wato imani da ranar lahira malam ya ce li'annal iman al-haqiqiyya domin imani na gaskiya bil yawmil akhir game da ranar lahira yahuqqul mu'mina yana kwadaitar da mai imani bihi ala ma yaqarru bihi wato wanda ya imani da ranar lahira din imani da ranar lahira yana kwadaitar da shi akan ma ya firru bihi ila Allah abinda mutum zai gudu ya tsira da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga rayuwar nan gudu ne muke kamar yadda ka san rayuwar duniya gudu muke in ka zo kai zanna ba ta sai ga gudu ne ake kai gudu ne ake kai sai an baka hankali ba sai a bige ka gudu ake kai in ka zanna ka kawai gudu ne ake kai wannan yana wannan yana ana gudu to kuma zuwa ga Allah ma gudu ne muke Allah ya ce fafirru ila Allah ku yi gudu ku tsira zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni gare ku me gargadi ne daga Allah kuma mai bayyana muku gargadi ma'ana mai tsoratar da ku daga azaban Allah kada ka gudu ne muke da muke ta gudu akan rayuwar mu ya za mu samun abin da za mu samu mu saka jikin mu ma'adana saboda ya mana amfani wata rana to haka muke ta gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai wani yana tsani ne tafiya wurin Allah wani yana nawa wani tafiya yake yi wani gaugawa yake wani gudu yake mai gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala shine wanda ya samu tsira 100 bisa 100 saboda jama'a mu gudu domin mu samu tsira zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka imani na gaskiya yana kwadaitar da mutum akan abin da mutum zai gudu da shi je wurin Allah subhanahu wataala in dai kai imani da ranar lahira wa yusabu alaihi fi zalika al-yawm da kuma abin da za a ba mutum lada da shi ranar alkiyama ma'ana sallar da kake yi azumin da kake ba ga Allah nan gaba za mu ga Allah ce wa yusari wala fil gaugawa sari'u ila maghfirati سابقوا إلى مغفرة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون haka gaugawa ake so a yi sauri ake so a yi abota ma Allah subhanahu wataala domin a samu a tsira zuwa ga Allah domin mutum ya samu abin da zai tsira da shi ranar alkiyama ka samu cikakkiyar ladar da Allah ya alkawari da ita sai ka bauta ma Allah subhanahu wataala wa tarki kulli ma yuaqabu alaihi da kuma barin dukkan abin da za a yi ma mutum azaba akan shi bi dalikal yawmi a cikin wannan rana dole sai mutum ya bar duk abinda Allah subhanahu wataala baya so wanda Allah yana yin azaba akan irin wannan abu sai ka aikata abinda zai tsere da kai wurin Allah kuma sai ka bar abinda zai halakar da kai ranar alkiyama to abinda Allah ya ce kai kai wanda Allah subhanahu wataala ya hana ka kuma ka bari da ba addinin musulunci haka yake shine tsoron Allah din kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai umra ka kyautata ma iyaye ka kyautata ma iyali ka kyautata ma makwabta yan uwanka musulmi yan uwanka na jini ka yi mu'amala ta gaskiya ka nisanci ƙarya ka nisanci ha'inci ka nisanci cuta da zamba cikin aminci ka yi gaskiya tare da yan uwanka ya yi wallazi na amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin ya fi waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah ku zamanto tare da masu gaskiya إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله في قسطيا ومن قسطيا تنا دولة متن بصحية تقول يعني يقول لكم أيتك كم تنزوى الجنة mutum ba zai gushe ba yana ta gaskiya cikin magana shi cikin aikin shi cikin hudar shi cikin mu'amalar shi cikin kasuwancin shi cikin neman arzikin shi da neman abincin shi kowace irin sana'a kake kai gaskiya domin addinin ka sunan mai shi as-sadiq mai gaskiya to kai koyi da mai gaskiya din nan kai gaskiya kakka yarda a kama ka da sunan ha'inci ko karya cikin mu'amala sunan ka ya bace wurin mutane ko ya bace wurin Allah subhanahu wataala domin shaidan mutane ita ce ta Allah wa ya'muruna bil ma'ruf sa'annan kuma suna umarni da aiki mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin hani daga dukkan abin da baya da kyau fa hasala minhum takmilu anfusihim sai ya tabbata da gare su sun cika kansu bana sun shirya kansu dama haka ake so ka shirya kanka ka cika kanka ka tanadi kanka ka gyara halayen kanka gabanin ka yi kokarin gyara halayen wani da mi suka cika kansu bil imani da imani wa lawazimihi da kuma abubuwan da imani ke lazumtawa akwai imani ka yarda da Allah ka yarda da mala'iku annabawa littattafai ranar lahira kaddaran Allah to kuma akwai ayyuka na imani sallah safarin la tanafila karatun alqur'ani neman ilimi azumi na farilla da na nafila duk waɗannan lazumomin imani ne imani ne ce tun da ka yi imani da Allah to ga ayyuka na baka ka yi imani da Allah kanka ka cika kana sallah kana azumi dukkan ka ne kake cikawa to kuma idan mutum ya cika a cikin rayuwa addinin musulunci to ana buƙatar ya cika wani shi tunda kai yanzu cikakken mutum ne kamalalle ne ka shirya kanka ko to ka shiryar da wani ba na in ka shirya kanka ce to ni na tsira yawwa don haka ba ruwana da kowa duk wanda ya hallaka shi ya sani addinin musulunci ba haka ake ba tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi ake ayi wasiya da bin gaskiya ka gane gaskiya kana aiki da ita to kai ma mutane kuma nasiha da jan hankali da wa'azi da talatarwa akan su ma wannan gaskiyar da karge su ma su rike ta in ba haka ba kana cikin asara inal insana lafi khusr mutum yana cikin tabewa illa alladhina amanu wa amilu salihati kaga wannan ya shafi ka wa tawasau bil haqqi wannan ya shafi ka ya shafi sauran mutane wa tawasau bis sabri shi ma ya shafi ka ya shafi sauran mutane to da karban aiki naka ne rabin aiki kuma naka ne da kai da sauran mutane wa takmili ghairihim sa'annan kuma sun cika wanin su bi amrihim bi kulli khairi da umarnin su da dukkan wani alkhairi duk wani abu da yake da alkhairi wani abu wanda yake mai kyawu ne Allah subhanahu wataala yana son shi shine dukkan abinda wato addinin musulunci ya tabbatar da shi kuma hankali ma ya yarda da shi shi yake cewa alkhairi to abinda musulunci yace a yi da abinda ko da musulunci bai ce ba amma abu ne mai kyawu a hankalce to shi yake ce ma alkhairi wala iman kulli shar da kuma hana mutane daga dukkan wani sharri shine dukkan abinda musulunci yace baya da kyawu kuma hankali ma bai yarda da shi ba ma'ana suna wa'azi suna tunatarwa suna gargadi babu alheri ci al'umma haka ce ba a karantarwa ko kuma karantarwa salo-salo ke gare ta wani zai karantar kamar haka cikin masallaci sa lasu ga duk mutanen gari suna ji yana yi wani zai zo bakin masallacin yi wani zai je kofar gidan wani an yawure ko an yayiwa ko kuma dan wani ya samu ci gaban karatu ko ya samu ci gaba aiki ko wani da kanshi ne ya samu karin girma to saboda ai godiya ga Allah zuwa mai wa'azi kaga duk din nau'i ne na me kasashen Laraba ba wa'azi ko gidan kowa sai dai masallaci ko bakin masallaci ba a wa'azi ila a shigo cikin masallaci nan duk mutanen unguwa kowa ya zo ko haihuwa haka maka ka gayyato malamai nan dai ne za a cikin masallacin unguwa gidanka yana can bakin waccan kwaltai masallacin na nan nan za a zo a yi wa'azi ba can ko gidanka ba mu kuma dole sai haza la speaker da da da da da da mumbari ko gidanka dab ga ko gidanka ne ce wa'azi a zo a jera kujeru a jera rumfuna a jera tabarni mutane zo su tuka ko gidan laraba duk ba su da wannan masallaci ba masallaci kaga masallaci duk ba wata wahala tafi kowa zo ya zanna ya saurari karfuwa illa nan ne za a zuwa jira malamai kuma malamai ne da yawa biyar a jira musu kujeru da banci da banan gaban su ku saura duk kuna zanne kaga tattalin arziki ya huta kudin sai kai wani abu da su maganan kujeru to ka kujerun haya ma tashin hankali ne kujerun da za ka rokowa sa'an abin da za ka ba mutane shan duba babu wannan ta zuwa masallaci ne kowa ya zo ga ruwa na a sha na masallaci kowa ta yi to salo ne ne kowa da irin salon shi ba wacewa ne ba da kyau kowa da irin nashi wani kuma salon karantar waje cikin zauren shi ne zai zanna mutane na shiga da littafi wani da kawa'i wani da ishmawi wani da akhbari wani da iziya wani da arba'un hadisi wani da bulughul maram wani da umdatul akam kowa da littafin da yake zuwa da shi shi ma duk umarni ne da aiki mai kyau dani ne daga mugun aiki ba wai dole sai an sala su yi ka haka ba ba dole sai kowa ya ji ba kai da ka zo kai ka ne aka koya ma ibada an umarce ka da aiki mai kyau kuma an hane ka daga mugun aiki to kowa zai kowa zai irin in aka yi haka gaba ɗaya sai a sai ana mutane nutsuwa in kowa a ce haka za yi kowa sai ya sala su ga ko gidan shi ko cikin masallacin gidan shi kaga abin yayi yawa to sai Allah ya kawo sauki ya kawo uslubi daban-daban wanda ake bi a karantar da mutane a ilmantar da su a koyar da su addinin musulunci wa min dalika yana daga cikin wannan hadduhum ala dinihim wa ghairihim wadaitar wasu da suke ma abuta addinin su da wani su ala imani akan yi imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam game da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam thumma wasafahum bil himam al aliya sannan Allah subhanahu wataala ya kare siffanta su da siffofi madaukaka himma madaukakiya musulmi so ake zamanto yana da himma madaukakiya cikin addinin shi kamar yadda yake da himma madaukakiya a wurin neman duniya to haka ake so ra addinin musulunci ka zamanto kana da himma inda ka dauki duniya kana neman ta gadangadan haka za ka daukar lahira ita ma kana neman ta gadangadan wurjanjan kana neman lahira haka ake so ba sai kai sanyi ba lahira ta malamai ce lahira ta kowa da kowa ce kowa zai tashi da neme ta yadda aka sa ka kabari malamai suka ba addu'a shi ma malam wata rana sai za ya ba addu'a ba wani wanda za ya tsayawa shi kaga wajibi ne kowa ya tashi da mita to so ake mutum ya zama to yana da himma yana da kwazo yana da kokari game da addinin musulunci idan ka zo masallaci ka dauki sallar da za ka yi ita ce sallar ka ta ƙarshe duk abin da aka ce kuma abin ka ne na ƙarshe na bankwana ya za ka yi shi kana da himma kenan an kare sallah ka tsaya kai tasbihi ka tsaya ka roki Allah ka tsaya ka ka roki Allah ya karbe ibadar da kai sannan ka tsaya kuma kai nafila kai ta abubuwa kamar ba ka san kai ta daga masallacin haka ake so zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in haka masallatai suke yadda suka cika wurin sallar farilla haka an kare su ke tsayawa dan kai kowa ya zama shi ana ta nafulfuli wannan na tsaye wannan ya rukui wannan ya tafi sujira wannan ya taso haka ake kai abinda aka ce ai kowa sai ya tsaya yayi kafi suna da himma madaukake don ba mu da himma sai sai ga game da rayuwar mu ta duniya kaga mutum yana ta zazzari ai maza ƙara sallah kallon kwallon ai maza ƙari wani ma zai zai hasashen masallacin da za a yi saurin sallah a ƙari zama zai tafi inda ake minti goma sha biyar ranar sallah ta yi tsawo ƙarshen ta lokacin hawan bushe bai ga farko ba bai ga wayan fara buga ta ɗin nan ba bai ga ya aka tsara wake wake dama wake abu wake tsakiya wake can kure wake nan tsari duk bai ga wannan ba ka yana cikin masallaci amma hankalin shi na can wurin tunanin kwallo amma nan ba daidai ba ne wannan himmar shi ta duniya kenan to so ake ka zamanto kana da kwazo kana da himma kana da kokari game da ayyukanka na Allah subhanahu wataala wanda Allah ya yi ka ne dan ka yi su ba wai ya yi ka saboda waɗannan na duniya ba musamman ba ayyukan da baka da lada cikin su baka da lada ta duniya baka da ta lahira sai wahala kawai banda wahala mai ke gare ka haka Allah ka ji daɗi kawai shikenan Allah ya kiyaye. To so ake musulmi duk inda yake zaman to yana da himma madaukakiya. Ya ka tsara rayuwarka. Kullun izini nawa za karanta na Alƙur'ani. Kullun salati nawa za ka yi ma annabi. Tasbihi nawa za ka yi kullum. Dalili nawa za ka yi kullum. La haula kullun nawa za ka yi. Nafila kullun guda nawa za ka yi. Na bulbulin da aka saka kullun kana yi, na rana kana yi, na dare kana yi, wannan shine himma to haka ake so musulmi ya zama yana da kokari haka Allah yake ta siffanta bayan shi a cikin alkur'ani mai girma wa annahu yusari'una fil khairati cewa lalle su suna ta sauri suna ta gaugawa a cikin ayyukan alkhairi ay yubadiruna ilayha suna ta gaugawa zuwa gare su sarka ayi alaihi sallallahu ce kai shi da sauri bayan taizuna al fursata fiha saboda haka sai su yi amfani da damar da suka samu a cikin ayyukan alheri kana da dama kana da rai kana da dama kana da lafiya kana da dama kana cikin hayyacinka kana da dama duk dama ce ga tana Allah ya baka mawaki na cewa wa ayyamal hadathati faghtanima kwanakin kurciya ka ciri basu muna kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbunun fi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh nima guda biyu mutane suna cutar kansu a cikin su lafiya da kuma lokaci sai ka karar da lafiyarka wurin guje-guje kawai da tsalle-tsalle da zanadiri ka karar da lafiyarka wurin sallar farilla da nafila wurin neman ilimi ko da tsuba ke zo maka akan hanya Allah kake haka ya kamata ka yi to saboda haka in Allah ya baka dama yi amfani da wannan dama domin dama ba ta dawo ba mun gane ku ahsin idza kana imkanun wa maqdiratun balan yaduma ala al-ihsani imkan mawaki na cewa in dai ka samu damar kyautatawa in ka samu damar taimakawa da tausayawa to kai ka sani irin wannan damar ba ba ta dawama ta rana an kana da ita wata rana ba ka da ita ta rana abinda ka yi kari zai yi karin ka ko ba haka ba ne yawa ta rana masu bamu kuma sai su koma ana ba su yanzu layyanan da aka yi wani ya saba akalla dillai sai ya makan shi ya tsohi shi dillai ya to bana ta zo mashi ko shi bai yi ba irin wannan damai wani ya makan shi ya mamahifan shi ya ma ɗan uwan shi gaba ɗaya to bana abin ya tadda shi ko kan shi ba iya yi ba to haka duk lokacin da Allah ya baka dama ai amfani da ita kakkace nan gaba na yi nan gaba na yi wata rana na yi wata rana ta zo ka da komi shikenan haka lafiyar ka da kake ganin wata rana sai wata shekara ta zo ta same ka baka da lafiya ka sani cewa don abin da ka saba aikatawa a lokacin da kake da lafiya in ka samu rashin lafiya za a baka da shi ko baka yi ba saboda Allah ya san da kana da lafiya da yanzu kana nan kana yin wannan abu Allah ya san ka da kokari ya san ka da himma to shi yasa lokacin abin yana yi sai Allah ce ku rubuta mashi abin da lokacin da yake da lafiya yake aikatawa hada ka dama duk wanda Allah ya ba ita to ya ci ribarta amfanin ribarta shine kai abin da Allah subhanahu wataala yake so wa yaf'alunaha kuma suna aikata alhiram fi awwali waqti imkaniya a cikin farkon lokacin yiyo waɗannan ayyuka na alheri din wadalika min shiddati raghabatihim fil khair abinda yasa suke wannan saboda tsananin kwaɗayin su a cikin aikin alkhairi wa ma'rifatihim bi fawaidihi kuma saboda sun san fa'idodin alkhairi wa husni awaidihi da kuma kyawun abinda alheri zai dawo maka da shi in kai saboda tsananin kwaɗayi alheri shi yasa da gaugawa suke muna ganewa ku shi yasa ayyuka alheri gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya yabi bayi cewa sauri suke wurin aikata su ma'ana da gaugawa kai kai gaugawa kai saboda baka san rayuwarka ga hannun Allah take baka san me za ya faruwa an kaɗan jinkirta ɗin ba kaka jinkirta kaka saurara kawai kai matukar dai lokacin abin yayi to kai shi yasa wata aya Allah ce ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun waɗannan su ne suke ta gaugawa cikin ake alkhairi kuma su masu tsere ne a ciki suna tsere da juna a cikin ayyuka na alkhairi da haka ake so musulmi ya zamanto wa haula alladhina wasafahum Allah to waɗannan da Allah ya siffanta su bi hadi sifatil jamila da waɗannan siffofi din waɗanda suke masu kyau wal af'alil jalila da kuma ayyuka waɗanda suke manya manyan ayyuka min salihin waɗannan suna daga cikin managartan bayi bayi na kwarai bayin da Allah subhanahu wataala yake so alladhina yudkhiluhumullahu fi rahmati bayi waɗanda Allah ke shigar da su a cikin rahmashi wanda Allah ya ce wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan suna daga cikin managartan bayi waɗanda Allah zai tura su shigar shigar da su a cikin ramarsa wa yatagammaduhum bi ghufrani kuma Allah ta'ala ya lullube su da gafarar shi wa yuniluhum kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su min fadlihi wa ihsani daga falalar shi da kuma kyautatawa shi Allah ya saba a cikin su waɗannan fadalil kitabu ne na kwarai Allah ke yaba sai Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin a wata qira'a wa ma taf'alu min khairin falan tukfar nan kuma a wannan qira'a ta amsa wa ma yaf'al min khairin falan yukfaruhu duk abin da suka aikata na alkhairi to ba za a yi masa musan shi ba ko kuma ba za a ce ba su yi ba ko kuma ana sulade shi ba wa'annan cewa lalle su ma ma fa'alu di yadda suka aikata min khairin na wani alkhairi qalilan kana dan kadan ya kasance wannan alkhairin au kathiran koko mai yawa falan yukfaru saboda Allah subhanahu wataala alheri kadan kai zai baka lada in kaya da yawa zai baka lada wanda ya nafila raka abi yana da lada wurin Allah wanda ya hudu yana da lada wanda ya shidda yana da lada takwas yana da lada wanda ya goma wanda ya sha biyu duk abin da kai dan kaɗan Allah zai baka lada Allah bai cewa tun da baka yi mai yawa irin na wani ba zan baka lada ba wanda ya sadaka dala biyar Allah zai ba shi lada wanda ya ta miliyan ɗaya shi ma Allah zai ba shi lada kowa da wurin shi babu wani wanda Allah zai ta kai kaɗan ka ba da hawa an mamance da kai a Allah subhanahu wataala wato mahalicci ne wanda yake da godiya innahu ghafurun shakur Allah mai gafara ne kuma mai godiya ne in kai sai ya gode maka shi ya saka kuma kai kuma ya gode ma in yabe ka wurin mala'iku ya ce kun ga bawa na nan na kwarai falan yukfaruhu ai lan yuhramuhu ba za a hana su ladan wannan abin da suka aikata bana alkhairi wa yufawwatu kuma ba za a kubutar masu da ajira huladan ba mana ba za a bar ladan ya kuce musu ba yana nan Allah subhanahu wataala ya adana musu cikin kundin ayyukan su sai ranar alkiyama Allah ya mika musu shi bal yusibuhumullahu ala zalika a Allah ta'ala zai ba su lada akan wannan akmala thawabin mafi cikan lada mana zai ba su lada cikakkiya kamar yadda ya masa alkawari to ranar alkiyama za su ga cika alkawarin Allah za a mika maka littafinka wanda ka aikata da gwargwadon irin aikinka kai mutumin kirki ne za a mika maka littafinka da hannunka na dama a ce ma karɓi littafin tana buɗa shi kai ta karantawa tun daga farkon balagarka har zuwa mutuwarka ga abin da ka aikata mai kyau in kuma ba haka nan ba za a mika ma mutum littafin shi da hannun shi na hagu duk abinda mutum ya aikata tun daga farkon balaga har zuwa mutuwar shiga yanar rubuci ayyukan ashaga sunan shirka kafirci munafirci ayyuka asha yaudara cin amana ha'inci zamba cikin aminci ƙarya duk ga yanan abinda mutum ya aikata walakin na lamala sawabaha sai dai ba ayyuka da kake gani ladarsu tabaun tana biyowa bayan lima ya qumu bi qalbi sahibiya game da abin da yake tsayuwa ga zuciyar mai aikata su min al-imani wat taqwa na imani da tsoron Allah walaza kala da haka Allah ta'ala ce wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne game da masu tsoron shi ma'ana da yakin da kai in ba ka tsoron Allah Allah ba zai baka lada ba كما قال تعالى كما ان الله يتي انما يتقبل الله من المتقين الله yana karban ayyuka daga mutane waɗanda suke masu biyan doka Allah in ba ka bin doka Allah kaga Allah ba zai karba aikin ka ba haka sai da imani sai da tsoron shi sai da imani da Allah kuma sai da bin dokan Allah ka yarda da Allah to kuma dokokin shi kana bin su ko ba ka bin su to sa'an in kai ibada kowace iri ce Allah subhanahu wataala zai karba Allah ya sanya mu cikin matsorin shi sai Allah ta'ala ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yukhbiru ta'ala a wannan aya Allah yana bada labari cewa annal ladina kafaru lalle waɗanda ba su yi imani da Allah ba suka kafirce da Allah lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su masa amfanin komi ba wala auladu ma kama ƴaƴansu ba za su yi masa amfanin komi ba shay'an wani abu min Allah daga Allah ba za su masa amfani ba mana ba za su kare masa komi da yazo musu daga Allah mara dadi ba to mutanen da suna tare da dukiya da ƴaƴa saboda idan bakar rana ta zo dukiyar ta amfane su ko ƴaƴan su cece su haka mutanen da su ita sai zaki alfahari zai ga mutum da ɗiya ɗari he da haka nan ma wadda da wata hitina ta taso su mai magani haka mutum zai tara dukiya ta wahala yana tara dukiya saboda wata rana mara daɗi in ta zo to ga ranar dukiya din to Allah ta'ala ce idan nan duniya dukiyoyinku da yayanku sun kare ku daga ainihin musibobi tsakaninku da mutane to ranar alkiyama ba lahira za ka je ita kai kada za ka je lahira kai kada za ka domin kai kadai ka zo duniya to haka kuma za ka koma lahira kai kadai kai kadai za a sa a kabarinka ba za a sa ka tare da wasu mutane ba kuma kai kadai za ka tashi idan ka tashi ɗin nan to kuma ka ga ba lalle ba ne a ce an an maka kabari ga naka ga na ɗiyanka ga sunan rasku tashi ranar kiyama tare in ma haka nan ne dai kowa na tashi da kabari ta kashe ki ba ka tsaya ka dima wane ne kusa da kai kana hita da kabari za ka zuba da gudu kamar mahukaci kamar tun ya harci ya san inda zaya a sai an ce ma inan wajen ba aka ruga da gudu shi ma baban kai bi ka da gudu kamar kai yake biya kawai kowa gudu ne yake sai an je inda za a tsaya kowa ya tsaya ta zuce nan umma a duniya kun tashi tare kun yi komi tare tauraron lahira babu wani kuma yadda ka tashi haka mahaifinka zai tashi za ku yi ta tsirara ba riga ba wando ba hula ba komi Allah ya kare mu ai la tadfa wa anhu shar min azabillah ba ta masu maganin komi daga azaban Allah wala tujdi alaihim shay'an min thawabillah kuma ba za ta fa'idantar da su da samun wani abu na lada wurin Allah ba. Amma ƙwala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha wa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati amilun Allah ya ce wa ma amwalukum dukiyoyinku ba su kasance ba wala auladukum haka ƴaƴanku ma ba su kasance ba billati tuqarribukum indana zulfa su kawo ku kusa da mu ranar alkiyama ba su bane za su gurguso ku da mu za su gurguso ku da abin nan wurin gurin mu ba mana kudin ka ba su wasa ka samu kusanci ga Allah haka diyanka ba kudinka suna sa ka samu kusanci ga Allah in kayi ma Allah abin da ya kamata kai da su in kayi ma Allah hidima da kudinka to sai kudi su kai kusa da Allah kuma kana ruwa kana boyewa kana adanawa baka ba kowa baka zakka baka sadaka baka kyautatawa baka jin kai da dukiyarka ya za a dukiyarka ta kai ka kusa ga Allah haka ma diyanka in ka ba su tarbiya ta kware suka tarbiyantu suka ji tsoron Allah suka san Allah suna bauta ma Allah to za su saman maka kusanci zuwa ga Allah saboda ka dora su kusa hanya ta kware kuma sun bita to shikenan amma haka kawai saboda kana da kudi wai baka kudin Allah saboda kana da diyawa wai baka su Allah tsantsan yin abu haka kawai bai sa Allah ta domin Allah ne mai badawa to amma in ka horar da abin da Allah ya baka yadda kake yadda Allah yake so wannan abin sai ya amfani ka wurin Allah to kabare tunanin su yadda Allah ya ba su duniya haka zai ba su lahira tunda Allah ya ba su duniya ga masu imani bai ba su ba sai su yaba to lahira ma haka za in akwai lahira ba haka suke cewa to Allah ya ce babu wanda zai samu kusanci ga Allah illa man amana sai ba wanda ya imani da Allah kadai wa amila salihah kuma sai wanda ya aiki na kwarai Allah ya ce fa ulaika lahum jazaa'u dha'ifi bima amil to wadannan su ne suke da sakayya ta linka masu ayyukan su saboda aikin da suka yi wa hum fil ghurfati aminun Allah ya ce kuma waɗannan mutanen sun tabbata cikin aminci a cikin manya-manyan dakunan aljanna Allah ya ba mu su bal takunu amwaluhum kafirai dukiyoyinsu za su kasancewa wa wuladun ‘ya'yansu za su kasancewa zadan lahum guziri ne gare su ilan nari ya zuwa wuta wa hujjatan alaihim kuma za su kasancewa hujja a kansu fi ziyadatin yamin lahi alaihim a wurin karuwan nemomin Allah a gare su tattabi minhum shukra wanda waɗannan nemomi na Allah da Allah ya masu sun dace da su gode ma Allah su to ba su gode ba godiya Allah kuma ba da baki yake yin ta ba ana gode ma Allah da baki kuma ana gode ma Allah da aiki da ni'imar da Allah ya yi mu mutum ka ce Allah na gode to kuma sai ka karkatar da wannan ni'ima da Allah ya maka inda Allah ya yarda yake shi da haka ake gode ma Allah ba wai ta baki maka Allah na gode abubuwan gode ma Allah an gode ma Allah ka kumsa ka nada sansani na wiwi kana kada mu alhamdulillah sai godiya cikin abin da Allah ya baka ne kaje kasa ka sai wiwi da shi kuma kana cewa kana gode ma Allah kana sha ma kanka abin da zai zama cuta gare ka ya kusar maka da hankalinka ina godiya Allah da ana gode ma Allah da biyayya ga Allah subhanahu wataala wa yuqabuna ala ala adam alqiyam biha kuma za a yi masu horo a bisa rashin tsayuwarsu da wannan nema ta Allah wa ala kufriya kuma a bisa kafirce ma nema Allah subhanahu wataala ولهذا قال ذلك الله تعالى واولئك اصحاب النار kuma waɗannan su ne ma abuta wuta Allah ta'ala ya ce hum fiya khalidun su masu dawwama ne a cikin ta Allah ya kare amin wallahu ta'ala na ku kira sallah sai mu ci gaba sai Allah ta'ala ya ce matalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimun thumma daraba mathalan mala yace sa'an Allah ta'ala ya buga misali lima yunfiquhu al-kuffar game da abinda kafirai suke ciyarwa min amwalihim daga dukiyoyinsu allati yasudduna biha an sabilillah wanda da waɗannan dukiyoyin suke kange mutane daga bin hanyar Allah subhanahu wataala wa yasta'inuna biha kuma suna neman taimako da wannan kashe kuɗin da suke yi ala itfa'i nurillah abu sa kashe hasken Allah ma'ana kashe addinin musulunci bi annaha Allah ya bada labari cewa lalle wannan ciyarwa ta su ta baƙulu za ta lalace wa ta mahillu kuma za ta bushe mana da abin da suka yi ba za su ci riba ba da abin da suka yi don sana mutane su ba addinin Allah to ba za su ci nasara ba abin zai lalacewa su dare da rana aikin su kenan dare da rana suna ta kashe kudinsu suna ta gine-gine suna ta ɗaukar ɗawainiyar mutane suna ta ba mutane jari suna ta ba mutane aikin yi don dai su hana mutane su ba hanya Allah makaga ba a bari ba mutane na nan Allah ta'ala saboda girman shi saboda ikon shi ya ma ɓadda hankalin mutane wurin abinsu ga talauci muna ci ga mawuyacin halin da muke ci amma ba wani wanda za ya ruga wurinsa ya ce shi talauci ya mai yawa ya gaji kawai ya shiga addininsa ya bar musulunci ba musulmi ya kwammace ya tura ba ya kwammace ya je lebaranci ya kwammace ya je aiki na wahala wanda da kyar ya samu abin da za a ci da kanshi a kan ya je sai da addinin shi ga kudin ga hannunsu kuma shirya suke da wanda ya zo su mai irin wannan gata ɗin su ɗauki kuɗi su ba shi don ya bar addinin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan da abu ne mai wucewa, ko da sun yi zai lalacewa kuma zai wucewa kamar ba a yi ba. Misalin su kamar zara a zar'an kamar misalin mutumin da ya shirka ne, yarju natijata ku yana jiran sakamakon wannan shirka ne, ko ta ci ko ta dawa ko ta shinkafa ko ta masara ko ta wake ko ta gujiya ko ta wani abu. mutum da ya yi shirka yana sauraro yana tsammanin cewa zai samu kyakkyawan sakamako wa yu'ammilu kuma yana gurin idraka ri'ihi ya riski riba mai yawa ta wannan shukar da yi ta wannan gonar tashi yana tunanin bana yadda ake ruwan nan yadda shuka ta kai ta kawo to har sabon abin hawa ma zai yi kuma zai iya kware madakin shi rubin da ke gare na ƙasa ya kwano ko kuma ya bar ƙasar ma ya yi ginin sulunki gwargwadon noman mutum da kuma matar shi yana ganin ta kwara biya ya karu mata wata sabuwa yana ganin an samu riba to da ya abubuwa da ya yi tsari to misalin su kafirai kudin da suke kashewa don su hana mutane su ba addinin Allah kamar misalin manomi ne da yake da irin wannan gurin fa baina ma huwa kadhalika yana nan kamar haka kullun dai ya je gona sai ta dariya yana jin dadi id asabatu rihun fi asr kawai sai ga wani iska ya samu wannan shuka tashi a cikin iskan akwai sanyi mai tsanani ai bardun shadidun muhriqun akwai sanyi mai tsanani kuma sanyin mai hallakarwa ne mai konewa ne ba halakat zara'ahu wannan sanyin da wannan iskan da ya zo sai ya halakan mai da shukar shi kuma haka ba ƙarshen damuna kayan lokacin girbi ya yi dab da a yi girbi in sanyi sauko shi ke ta ko ta koma dumar na sai ta koma ciki da kuma haka ba ne ka sanyi yana zuwa nema bayan an yi girbi da watanni wadda akwai abubuwan da suna son sanyin in ya zo sai su yi da shi ke amma waɗanda ba su sanyi suka samu sanyi shi ke na hannaka ta tabbata to shi ke nan da wannan sanyi da iska ya zo sai halakan mai da shuka shi wala mai asul lahu babu abin da ya faru gare shi illa ta abu sai wahala wala ana'u da gajiya ya zo ya sage ya zo ya shuka ya zo ya yi noma ya yi cira sa'adda ya zo ya maimai kakadu halatta kai da ya zuba taki ya doki yan ga aiki da an mai aiki ya kashe kudin shi ba babu abin da ya faru ga irin wannan manomin illa tabu sai wahala wala na'u da gajiya wa ziyadatul asal da kuma karin bakin ciki wa kadhalika haula'il kuffar to kafiran nan ma kamar haka su wadanda suke alladhina qala Allahu fihim Allah ya fada a cikin su innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum lalle waɗanda suka kafirta da Allah suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah domin su kange mutane daga hanyar Allah Allah ya ce fasayunfiquna ku kyale su za su ciyar da dukiyoyin nasu thumma takunu alaihim hasratan sannan ciyarwar ta zamanto da na sani a kansu thumma yughlabuna sannan kuma a rinjaye su in an kara da su sadaka da abinda suka dauka suka bada domin su hana mutane su bayan Allah domin su hana karatun Qur'ani domin su hana yayan musulmi karatun Qur'ani ayi karatun iri wanda suke so domin ayi kaza duk sai sun kare kuma sai kaga inda suka yi din ma dan ka ayi karatun Qur'ani sai ka iske mutane sun samu wata rumba ko na bana karatun Qur'ani wani malami na shigo ma musu karatu sun ja hankalin ɗayan laraba da yawa ƙasashen laraba suna tura ɗiyansu ƙasashen suna karatu to larabawa in za su tura sai su samu malami uku sai su ce kuraka waɗannan yaran nan malamai ne su ma da su za a jami'a amma kuma ne don aka taso da yamma ko da daddare bayan magariba ko bayan isha'i to karatun ƙur'ani yake karatun hadisi yake malamai ne tare da su a kaga kana ganin suna can kasashen tura sun lalace a suna nan tare da rakiyar malamai kafiran na jin daɗi ga yayan laraba nan sun zo wurinmu suna karatu su kuma ba su da bambanci da su suna sallar su suna azumin su suna karatun qur'ani ana ci gaba da koya musu addinin musulunci yadda suke so dan an yi amma kuma mi kuma sai an saba musu sai an zo musu da abin da ba su haka in suka zo suka gina jami'o'i a kasashen musulmi sa doka ba hijabi ba sutura ta mutunci ba sutura ta addini duk wani abu na al'ada mai kyau ba ku yi irin nasu sai kaga daga nan ne kuma Allah ta'ala zai taro cikin matasan waɗanda za su faɗi ta da ɗaliban kowa ya sa sutura suna gini ana rushe ta abin ya zama asara gare sai sun kai suna cewa da sun sani ma da ba su yi ba kuma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba bai bani amalin da bata masa ayyukansu walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun kasance suna zalunta kawunan su haifu kafaru bi ayatillah tunda sun kafirta da ayoyin Allah wa kazzabu rasulahu kuma sun karyata manzon shi wa harusu kuma sun yi kwadayi ala iqfa'i nurillahi abusa kashe hasken Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun kullun so suke su ga sai sun kashe addinin musulunci sai sun cire addinin musulunci daga zukatan yayan musulmi amma Allah ya ce Allah ya kiya Allah sai ya cika alƙawarin shi koda ba su so hadhihi al-umur allati ahbatat amalan wadanna al'amura sune wadanda suka rusa musu ayyukan su wa zamat bi amwalihim kuma suka tafi musu da dukiyoyin su Allah ta'ala ya kare mu daga irin dabi'un kafirai Allah ka gama mu da dabi'un masu imani waɗanda suke ciyar da dukiyarsu domin addinin musulunci ya ci gaba ka raba mu da dabi'un waɗanda suke ciyar da dukiyarsu da addini ya ci baya Allah ka kare mu daga sharrin kafirai da munafikai Allah ka kare mu daga sharrin masu sharri da makircin su da kaidin su ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kara musulunci girma da daukaka Allah ka kara makabirci rushewa da wacewa da yin kasa ya Allah Allah ka tsarauta kafirci da kafirai ya Allah waɗanda suke goyon bayan shi ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka samu kari da duniya lafiya a kwamitin mu na marayu wannan karan mun samu kuɗi da tara da wani abu alhamdulillah duka ɗari tara da ko duka shida ko nan mun samu sa'an nan kuma a cikin kwanakin nan na sallah bilan jajibar ne ina ga mun raba shinkafa da ta kai buhu arba'in da bakwai wani bawan Allah ya ba mu shi kuma mun raba mabukata alhamdulillah Allah ya saka mu kowa da alkhairi sa'an kuma cikin wannan kuɗin mun sayi sa mun raba ma marayu sa guda ɗaya mutum arba'in da bakwai da suke hannunmu na marayu mun yi kashi 47 na wannan sa da muka sai jikka 300 aka sai shi da 20 da 30 ko jikka 300 da 30 Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya mu kowa abin da ya bada a cikin su kenan ayyukan shi masu kyau Allah ya sa mu samu aljanna da irin waɗannan ayyuka da muke na jinkai na taimako اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين